ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana daren lahad ne wanda ya daidai da daren sha takwas ga watan sha'aban hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin wadda ta daidai da takwas ga watan august shekara ta takwas ga watan august shekara ta dubu biyu da tara wannan shine kaset na casa'in da takwas daga cikin jiran giyar karatuttukan littafin al'imamu abi abdullah muhammad ibn ismail al-bukhari allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi taken karatun da muka yi wa karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ga musulmi akwai matsaloli waɗanda nake so zan ainihin koma baya kaɗan mu ɗan dube su daga cikin matsalar akwai bashin da muka ɗauka a shekaran jiya shine kasad na casa'in da bakwai wato casa'in da shida inda muka karanto hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama daga sayyidina umar a inda annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yake cewa ma sa'a amalu qaumin qattu illa zakhrafu masajidahum aikin mutane da ɗai bai taɓa ɓaci ba sai sun koma suna ainihin kyale-kyale suna kawata masallatansu na karanto daga cikin fatihul bari in ba manta ba ibn hajirin ya ce rijaluhu siqat mutanen da suka ruwaito wannan hadisi baki ɗayansu amintattu ne illa shekhahu jubaratu ibn al-mughallis ya ce sai dai malamin ibn maja mai suna jubaratu dan mughallis haka ake karanta suna rannan na karanta shi da kuskure na ce jabaratu jubaratu ibn mughallis sai malam ya ce fafihi maqalun akwai magana a kan shi na ce aje a yau bincike game da ainihin maganar tare da cewa an samu ɗaya daga cikin ku ya ainihin je ya tattaro abubuwan da ya samu daga abin nan binciken da yau daga wasu littafai na jarhuwar ta'adil hakikan al'amari da farko dai tukuna wannan mutum ga irin kalmomin da malamai suka ainihin faɗi a kan shi na farko al'imam al-bukhari ya ce jubaratu muttaribul hadis nasa'i kuma ya ce ba'ifun ibn ma'in ya ce kazzabun ahmad ya ce fi ba'd ahadithihi kadhibun wani cikin malamai wanda ba a faɗi sunan shi ƙarara ba ya ce annahu la ya ta'ammadul kaziba fahuwa wahin jiddan waɗannan su ne a taƙaice maganganun ainihin wato da malamai suka yi dangane da wannan malami wato al'imam bukhari ya ce jubara ɗin nan muttaribul hadith wato mutum ne wanda wajen riwayar hadisin shi ba shi da tabbas hadisi ɗaya ne yau in ya ruwaito shi ya ce kaza gobe kuma ya sauya ya ce kaza jibi ya ce kaza don haka ba a dogaro da maganganun da zai kawo saboda babu tabbas yayin da ya gaya wannan kaza gobe kuma sai ya faɗa wancan kaza cikin ɗalibai imam nasa'i ya ce za'ifun mutum ne mai rauni ibn ma'in ya ce kazzabun maƙaryaci ne imam ahmad ya ce fi ba'd hadisihi kazibun akwai ƙarya a cikin wasu daga cikin hadisan shi sannan aka samu wani cikin malaman hadisi ya ce annahu la ya ta'ammadul kadhib asalin ƙaryar ba wai da gangan yake yin ta ba wato tana saɗaɗo mishi ne ta hanyar wasu maƙaryata waɗanda kasantuwar shi yana da salahiyya don sun siffanta shi da cewa shi da kanshi mutumin kirki ne amma sai zama yana da gafala yana ɗaukar yadda yake mutumin kirki kowa ma mutumin kirki ne har sai wasu su fake suna kawo hadisai suna bashi yana zaton cewa mutanen kirki ne sai zama asalin ƙaryar ba shi ne ya yi ta ba ƙaryar ta shigo cikin hadisan shi ne ta hanyar wasu da yake ganin amintattu ne don haka sai suka ce fahuwa wahin jiddan mutum ne mai rauni kwarai da gaske waɗannan su ne jimillar maganganun malamai a ƙarƙashin haka gaskiya hadisin shi hadisi ne mai rauni gashi kuma malamin ibn maja ne in kuma ka karanta hadisai da yawa a cikin sunan ibn maja ibn maja ya ruwaito su daga wannan malami nashi mai suna jubaratu ibn al-mughallis al-hammani shine malimamin anguwarsu ta ji wani ikon Allah ku waɗannan maganganun zaka same su a cikin littafin tahzibul kamal da littafin abdu'afa'u wal matrukin na al-imam al-bukhari da na al-imam an-nasa'i da na al-imam ad-darqutni Allah madaukakin sarki ya taimake mu To, hadisan da muka karanta a jiya, jama'a hadisai ne waɗanda suka jawo matsaloli waɗanda za mu tattauna su masu ɗimbin yawa dangane da fiƙihun da ke cikin waɗannan ainihin hadisai. Idan ba ku manta ba mun karanta hadisin Jabiru ɗan Abdullahi da hadisin Sahal. A idda wata mata ta ce wa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama tana da ainihin kafinta wanda yake bawanta ne kafinta kuma ya iya aiki. ko ya yi wa annabi mimbari sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya amsa wannan ainihin wato abin nan da ta gabatar mishi cewa eh to babu laifi ayo daga baya kamar yadda muka ce malamai suka ce sai sai annabi ya ga shiru shine sai ya aika sai ta tabbatar da cewa to shikenan sai ta sa aka yi wannan hadisin kaɗan daga cikin abubuwan da malam yake faɗi ga su a cikin sharhi ya ce wa hadisul babi من رواية سهل وجابر جميعا يتعلق بالنجار فقط in kuka lura da kyau imam al-bukhari cewa ya babu listi'anati bin najjari ko wasunna'i fi awadil minbari wal masjidi babin da ke magana akan in aka zo za a yi ginin masallaci aikin gayya ne ko ba aikin gayya ba a nemo kafintoci a nemo magina a nemo masu sauran nau'uka na aiki to amma hadisin da ya kawo kadai hadisin ya yi ishara ne zuwa ga kafinta ko kun fahimci wannan maganar to shine malam yake cewa ina za a samu hujja dangane da sauran ma'aikata kuma sai yake cewa wa minhu tu'khadhu mashru'iyyatu listi'anati bighairihi min as-sunna' li'adam al-farqi tunda har ba a samu bambancin kafinta da mai walda da magini ba kenan tunda har ya halatta a nemi kafinta don ya ba da gudunmawar shi wajen kafalinta wajen yin kofa wajen yin rafta da buga gwano da silin da makamantansu ashe ya halatta a nemo magini kenan da sauran makamantansu domin dukkansu dai ayyuka ne daga cikin ayyuka na ainihin masallaci babu wani bambanci a nan kaga sai ya koma akan mene akan al'aslu na fata an gane وكأنه أشار بذلك إلى حديث طلق ابن علي sai kuma malam ya ce kamar yana nuni zuwa ga hadisin talq dan ali wani sahabi ne talq dan ali ya ce banaitul masjida ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fa kana yaqulu qarribu al-yamami min at-tin fa innahu ahsanukum lahu massan wa ashaddukum lahu sabqa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan sahabi yake bada labari ya ce da ni aka gina masallacin manzon Allah har da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin ma'aikatan da aka zo sai manzon Allah yake cewa wannan yaro wannan saurayi dan yamama din nan dan kabilar yamama ku matsa da shi ku hada shi wajen kwaba ƙasa din nan saboda ya fi ku iya kwaba kuma ya fi ku iya ainihin hada ƙasa da kyau kaga wannan dalili ne akan me akan sauran ma'aikata ma waɗanda ba kafintoci ba za a neme su kenan mala ya ce rawahu ahmad imamu ahmad ya ruwaito shi wa fi lafzin lahu a cikin wani lafazi na ahmad ya ce fa akhadtul misha fa khalattu tina fa ka'annahu a'jabahu ya ce sai na ɗauki shebur wato abin kwaɓa ƙasa sai na kwaɓa ƙasa na kwaɓa ta na juya ta sosai kamar abin ya burge manzon Allah manzon Allah ya yi sha'awa fa qala sai ya ce da'ul hanafiya wa tin dan yaron nan dan ba hanafin nan wato dan kabilar ainihin wato hanafa wannan ku bar mishi kwabar taban nan ya iya ya iya kwabar kasan nan wato da annabi ya ga yadda nake juya abin sai ce to ku saka mishi wannan sashin ya kware fa innahu adbatukum lit-tin ya iya fi ya ya fi ku iya kwabar kasa rawahu ibn hibban fi sahihihi wa lafzuhu ibn hibban ya ruwaito wannan hadisi shi ma a cikin littafin shi as-sahih ga nashi lafazin fa qultu ya rasulullahi a anqulu kama yanqulu sai nace ya manzon Allah ni ma in je in rinka ɗibo dutse ina kawowa rinka ɗibo marmara rinka ɗibo tubala ina kawowa kamar yadda sahabbai suke fa qala la sai manzon Allah ya ce a'a karka je ka ɗibo walakin ikhlit lahum lahum tina sai dai kai ka kwaba musu ƙasa fa anta a'lamu bihi kai ka fi su iyawa ashe kun ga in aka zo za a yi ginin masallaci duk wanda aka san yana da wata iyawa sai a nemo shi sai zo ya kawo wannan gudunmawa din ina fata an gane jama'a kun ji wannan mas'ala sai kuma wata mas'ala a inda ta ce din nan fa inna li gulaman najjaran ko sai malam ya ce wa fil hadisi ai mata ita ta zo ta cewa annabi ina da bawa kafinta ko kana so ya yi maka mimbari sai malam ya ce kaga wannan hadisi dalili ne akan qabulul bazli idza kana bi ghairi su'alin idan mutum ya zo ya kawo maka abu ba roƙo kai ba babu wani kaskanci sai ka karba annabi yana karban kyauta ya yi godiya a kai shi ma in ya samu hanya ya kyautata maka akan kyauta da alheri da ka taɓa mishi don haka in ba kai ka roƙa ba abin da aka hana shi ne ka je kai roƙo ko ka sa ido ko ka sa rai yadda an hana ka za ka je kana mita ko kana abin nan amma baka roƙa ba ba wani abu mutum ya kawo ya baka sai ka karɓa ko kun fahimci wannan da kyau ko wastinjazul wa'adi mimman ya'lamu minhu al-ijaba sannan idan mutum ya yi maka alkawari wane zan baka kaza kwana biyu sai ka ji shiru ya halatta sai ka je ka ce ina tuni dangane da kaza din nan da makamantan haka babu laifi akan haka wattaqarrub ila ahli al-fadli bi'amali al-khairi sannan manyan mutane babu laifi ka samu kusanci zuwa gare su ta hanyar yi musu wani aiki na alheri sahabbai sukan yi wa manzon Allah haka sallallahu alaihi wasallam kun ga wannan mata ta yi aikin alheri ta samu kusanci yanzu ga tarihin musulunci ya ajiye ta a matsayin ɗaya daga cikin waɗanda suka yi mazan Allah alheri a wajen masallaci ko to babu laifi wata kuma da ta zo sai ta ce ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ni masaƙiya ce bari in saƙo maka sai ta je ta saƙo wa annabi sabon mayafi mai riwaya yake har ma da gezar shi a jiki dalili akan cewa sabo ne ana kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga cikin gida ya cire na jikin shi ya daura wannan a jikin shi ya fito yana murna to idan yana daga cikin hanyoyin da ake neman kusanci zuwa ga manya-manyan mutane ta hanyar yi musu alheri sai dai ba tifin ba ba cin hanci ba ba wai zaka je ka kai mishi rago ne kana sa rai zai baka kwangila ba in bai baka ba kuma ka je kana cewa nan ne wata takwas ina kiwon rago na cin na kai mishi ya cinye a banza a to dama ba na fata an gani wato wani mutum ne mai dan motsuwa motsuwa a kan shi haka je ya samu bari keken rago ya sa aka yi mishi kilishi sai kai wani babban mutum yana sa rai zai samu alheri yana sa rai ran nan babban mutum ya fito kawai sai ya ce yau kowa ya tafi ba zan samu ganin shi ba gidan nan shi sai ya ki tafiya ya ce in dai ana so ya bar kofar gidan nan to a fito mai da kilishin shi a fito mai da kilishin shi Allah ya kyauta wa sayati baqiyatu fawaidihi fi alamatin nubuwa insha Allahu ta'ala kaji imamu ibn hajar yace in Allah ya so wannan hadisi zamu zo da sauran sharhin shi in mun je babin da ke bayani akan alamomin manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ya sa asalin hadisin bukhari ya takaita shi a nan akwai inda zai zo ya kawo shi da aka kawo mimbarin aka ajiye da wani guntun ice ne annabi yake hawa yana tsayuwa a kai yana hudu ba da aka hau mimbari ice yau aka ki hawan shi sai aka je yana nishi yana shasheka kamar jariri sai da manzo Allah ya je rungume shi yana jijjiga shi kamar yadda uwa take wa dan shi sannan ya shiru aka hakurtar da shi ma'ana yau manzon Allah baka yi da ni ne kai sahabbai sun ga mu'jiza jama'a Allah madaukakin sarki ya taimake mu to kun ji ainihin wannan hadisi jama'a sa'annan sai mala ya sake kawo wata fa'idatun to annan ne za a tattauna mas'aloli inda za ku san malaman fiqihu ba sa bacci in kuma suna yi to ba irin baccin da mutane suke yi ba don wata rana wani ya ziyarci imamu ahmad bin hanbali ya ce yana so ya ga manyan malaman nan me suke ne da daddare sai ga imamu ahmad tun da ya gama shafa'in shi da wutri kawai ya zaman shi baya komai da gari ya waye bawan Allah ya tafi ta yadawa a gari ai malaman ma ba komai suke yi ba ashe a daren jiya imamu ahmad ko imamu abu hanifa na manta ashe a wannan daren mas'alolin fiqhu guda dubu ɗaya ya tattauna su a cikin kwakwalwar shi duk wanda ya tattauna ya tattauna ya ta hakikinta sai koma sai ya aje ta gefe guda a cikin kwakwalwar shi kaji maza kenan fa'idatun yace ga fa'ida qala ibn al-jawzi babban malami al-imam abdurrahman ibn al-jawzi yace man kataba ismahu ala al-masjid alladhi yubnihi kana ba'idan min al-ikhlasi idan mutum yana gina masallaci sai ya zo ya manna sunan shi a jikin masallacin to aikin shi yayi nisa daga tsarkin zuciya na fata an gane ba ce aikin shi ya ɓaci ba amma dai bayyana sunan shi da ya manna a jikin masallacin to akwai ɗan alamar riyariya intaha yace maganar ibn al-jawzi ta ƙare sai shi ibn hajar yace wa man banahu bil ujra لا يحصل له هذا الوعد المخصوص لعدم الإخلاص وإن كان يؤجر في الجملة birkiloli da kafintoci kun ji idan kai birkila ne ko kafinta aka kira ka masallaci ka zo kai aiki idan ka karɓi kuɗin wannan aikin to baka da ladan da aka faɗi na ginin masallaci domin mun karanta hadisin Usman ne a jiya wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda ya gina masallaci saboda Allah Allah zai gina mishi gida a aljanna to idan ka zo a matsayinka na lebura ko kafinta ko mai menene ka zo kai aiki a masallaci wannan aikin da kai za a rubuta maka ladan ka gina masallaci to amma in ka karbi wannan naira ɗari biyar ko dubu ɗaya ta kuɗin aikin wannan rana fa to baka da wannan ladan ko da yake a jimillance za ka iya samun abin da za a kira shi lada amma ba wannan ladan na cewa za a rubuta maka ladan ka gina masallaci ba to kaga ni ne kafin sai in yi wayau yau sai in ki karbe gobe fa sai in karba to kaga ya gina rabin masallaci kenan ko ni na fi ganin cewa in dai ka kashe wuni guda za a rubuta maka ladan gina masallaci turan nan sai ka sadaukar gobe kuma fan ka zo kai sai su biya ka yau baka gina masallaci ba kenan saboda ka samu ka je ka yi cefa ne abin da ya sa musulunci yana duban kar kai kyautar koma daka kai kuka ka je ka wuni kana aiki fi sabilillah ka koma kuna ta faɗa da matarka ka dawo kofar gida kana kwafa kana cewa wallahi duk aikin masallacin yana neman ya rikita mini harka aure na ina fata an gane sai ka bata ladanka gashi Allah yana cewa la tubtulu sadaqatikum bil manni wal adha ina fata an gane sai ya ce warawa ashabu sunani wa ibn khuzaima wal hakim min hadisi uqbata ibn amir marfu'an Abu Dauda da Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Majah da Ibn Khuzaima da Hakim sun ruwaito hadisi daga Annabi sallallahu alaihi wa sallama Uqbatu dan Amir shi ruwaito cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce inna Allaha ko yudkhilu bisahmi alwahid thalatha thalathat aljanna sani'ahu almuhtasib fi sun'atihi warrami bihi walmumiddu bihi mutumin da ya ainihin kera kibiya wadda aka yi jihadi da ita kibiyar kwaya ɗaya ce fa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce amma mutane uku ne za su shiga aljanna saboda wannan kibiyar na ɗaya wanda ya ainihin ƙera kibiyar na biyu wanda ya harbi da kibiyar na uku kuma fa wanda ya shirya kibiyar a lokacin da za a tafi jihadi ma'ana wanda ya aikin shiryawa masu jihadi kayan aikin kun ga mutane uku ne za su shiga aljanna saboda kibiya kwaya ɗaya sai malam ya ce fa to da annabi ya ce almuhtasibu fi sin'atihi ay man yaqsudu bidhalika i'anatal mujahidi wato wanda ya kera wannan kibiya da nufin taimakon mai jihadi wa huwa a'ammu min an yakuna mutatawwi'an bidhalika aw bi ujra lakin al-ikhlas la yahsulu illa min al-mutatawwi' yace idan mutum yayi wannan aikin dan Allah da ikhlasi sannan ya kasance bai nemi wani lada ko wani yabo akan haka ba to shine ake magana zai samu wannan amma mutumin da ya kera kibiya ya je zuba su a kasuwa ya sayar sai mai jihadi ya zo ya siyafa ba shi da lada ina fata an gane cewa ba shi da lada fa baya nuna kuma yana da zunubi domin muna yara a muciya akwai dattijan da ya kai wajen shekara nawa yana siyo likafani yana ainihin ɗinkawa yana siyarwa sana'a shi kenan in aka mutu sai a je sai a karba in aka dan kwana ɗaya biyu ya zo ya gaisuwa ran na uku kuma za a kakkaɓe abin nan karɓar gaisuwa sai je tunasar sheku to sai muka tashi muka ji ana zagin shi ana cewa ba shi da imani to shi kuma jalin shi kenan sai sai turmi biyu turmi uku sai je ɗinka likafani da an yi rasuwa to babba ne karami ne sai bayar kwana ɗaya kwana biyu ran na uku sai je tambayi kuɗin shi sai ce ba shi da imani to da ya rasu kwa sai da kowa ya gane kuskuren shi inda ba wanda ya sake yadda ya ɗauki wannan sana'ar na fata an gane sai malam ya ce ga wata mas'ala wa hal yahsulu thawabul mazkur liman ja'ala buqa'atan min al-ardi masjidan bi an yaktafi bi tahwitiha min ghairi bina'in kun san annabi ya ce wanda ya gina masallaci ko to sai ka samu wani fili sai ka bayar a kofar gidanka sai aka ɗan kakkara da bulo sai aka yi musalla ko kana da ladan masallaci tun da baka gina ba kun fahimci wannan da kyau shine malam sai ya ce wa kaza man amada ila bina'in kana yamlukuhu fa waqafahu masjidan mutum ne kuma ya gina wani wuri ba da nufin masallaci ba wani sto ne ya gina ko wani ɗakin haya ne ko wani falo ko garejin mota sai kuma ta kama sai ya ce ya ba da wannan wuri a matsayin masallaci amma wurin mai sunan shi gareji ko sto shin yana da wannan ladan tun da ranar da zai fara ginin ba da niyyar masallaci ba ne sai malam yake cewa in waƙafna ma'a zahirin lafzi fala in muka ɗauki zahiriya muka ce za mu bi zahirin lafzin don annabi ya ce man bana to wancan da ya ba da fili ai bai gina ba wannan da ya ba da shago ba masallaci ya gina ba sto ya gina ko shago ko gareji ya ce in muka tsaya a nan sai mu ce to ba shi da wani ladan masallaci wa in nazarna ilal ma'ana amma in muka dubi ma'anar da wannan wuri yake ɗauke da ita ma'anar mecece yanzu wurin ya ɗauka masallaci ya ce fa na'am sai mu ce eh yana da lada sai ya ce wa huwal muttajihu kuma wannan magana ita ce daidai don haka ko shagonka ka bayar ko garejin mota ko filinka ka bayar ko menene aka koma ana sallah za a rubuta maka ladan ka gina masallaci ga Allah malam sai yake cewa wa kaza qauluhu bana to da kuma annabi ya ce bana sai zama kai mai kuɗi ne sai ka ba su fili kuma ka ɗibo 'yan kwangila da leburori ko wani kamfani sai ka sa su gina kai kuma kana harɗe baka ɗauki ko bulo ba za ka samu ladan ginawa ko ko sai ka je ka ɗauki kwangiri ko sai ka yaɓa laka ka buga sai yake cewa fil mubashara haqiqatun fil mubashara bi shartiha lakin al ma'ana yaqtadi dukhul al amir bidhalika aidan yace haqiqatin da annabi yace wanda ya gina to nan a zahiri yana nuna me sai wanda ya mubasharanci ginin da kanshi ya kwaba ko ya ɗauki kwangire ya ɗora aka sai ce amma kuma ma'anar da ake so ta samu ta samar da masallaci za ta samu ta hanyar in ya ba da kuɗi ko ya ɗauko 'yan kwangila ko makamantan haka ko ba za ta samu ba za ta samu don haka sai mu ce to ya shiga ƙarƙashin ainihin wanda ya gina masallaci shi ma sai ce yo ai domin wa huwal muntabiqu ala istidlali Usman radiyallahu anhu ai in ba haka ba shine abin da zai tabbata daga aikin Usman Usman da aka ce ya gina masallacin Annabi ai ba da kanshi ya gina ba kuɗi ya bayar aka gina sai ce li anna hustadalla bi hadha hadisi ala ma waqa minhu saboda sayyidina Usman ya kafa hujja da wannan hadisi akan ya ba da kuɗi an gina masallaci sai mutane suka zo suna mita sai ce naji manzon Allah yana cewa wanda ya gina masallaci ga Allah a halin yayi hujja da wannan hadisi shi kuma ba shi ya aikin ginin ba kuɗin ya bayar dan haka sai ya ce wa minal ma'lumi sanannan abu ne annahu lam yubashir zalika bi nafsihi sayyidina Usman ba da kanshi ya ginin ba inna ma kudin ginin ya bayar ina fatar an gane wannan Allah madaukakin sarki ya taimake mu jama'a waɗannan su ne takaitattun abubuwan da za mu tattauna dangane da sharhin hadisin hadisan da suka gabata da babukan da suka gabata na'am na'am na'am na'am نعم نعم wato mutum ne gina masallaci a jikin gidan shi amma masallacin na al'umma na'am wannan masallaci wakafi ne ba daga cikin gado to amma da ya mutu sai ya zama 'ya'yan suka bijirewa wannan wakafi nashi sai suka ɗaga suka ce su sayarwa za su yi da farko dai shi ku tabbatar da cewa qad waqa ajruhu ala Allah ladan shi ya tabbata ga Allah kuma aikin shi ba zai ɓaci ba insha Allah laifin wannan jarima wannan barna yana kan ƴaƴan ina fata an gane Allah ya kiyaye na'am to mana yace babun ya'khudhu bi nusulin nabli idza marra fil masjidi babin da ke bayani akan cewa in mutum ya zo zai shiga masallaci ya fita ko zai wuce ta masallaci wato wurin taron jama'a wurin kai da komowar jama'a idan yana rike da kibiyoyi ko mashi ko wukake ko duk wani abu mai tsini to sai ya rike wurin tsinin ba zai rike wurin ainihin kotar ba jama'a kun fahimci hikimar shari'a ma'ana kamar yaro ne yanzu sai kaga an aike shi daga wannan gida zuwa wancan gida ya kai wuka sai kaga ya rike kotar ya taho zandar zandar da ita sai ka kira shi sai ka ce zo nan sai ka juya sai ka bashi wurin kaifin ya rike ai ka gan ya rike zai yi a hankali ko to sai tafi da ita a haka ina fata an gane قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان قال قلت لعمر أسمعت جابر بن عبد الله يقول مر رجل في المسجد ومعه سهام فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمسك بنصالها wannan hadisi Sufyan ibn Uyayna shine ya ce wa Amr ya ce a sami ita Jabir ibn Abdullahi ya kulu shin kaji Jabiru ɗan Abdullahi yana cewa marra rajulun fil masjidi wa ma'ahu sihamun wani mutum ya zo shiga ya zo wucewa ta cikin masallaci yana rike da kibiyoyi faƙala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce da shi amsik bin saliha ka rike wurin tsinin nasu shin ka ji manzon Allah ya faɗi haka jawabin shine eh ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya taimake mu gashi nan ya kawo ma ya ce domin a nan zahiri bai ce e ɗin ba ko amma za mu zo mu karanta wata riwaya a can gaba inda za ka ji ya ce na'am ina fata an gane a cikin sharhi malam ya ce wa fil hadisi isharatun ila ta'azimi qalilid dami wa kasirihi wannan hadisi yana nuni akan cewa a mutunta jini komai kankanta shi komai yawan shi kar ka ɗauka cewa a yo aiko dan na soki mutum ma menene jinin da zai zuba ɗan kaɗan ne a'a ka kiyaye alfarmar jinin mutane wa ta'kidu hurmatil muslim da kuma karfafa akan kula da alfarma da daraja ta ainihin musulmi wa jawazu idkhali silahil masjid sannan kuma wannan hadisi dalili ne akan halaccin shiga masallaci da makami amma me sharaɗin ya zama ba za ka raunata jama'a ba domin gashi wannan mutum ya shiga masallaci da me da kibiya makami ce kuma kadai abin da manzo Allah ya mishi gyara shine me shine kai ya rike daidai kai yayi inda zai cutar da mutane haka ainihin abin yake sai ce wa fil awsat lit tabarani min hadisi abi sa'id qala naha rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama an taqlibi silahi fil masjidi manzo Allah ya hana mutum ya rinka ainihin wato jujjuya makami a cikin masallaci saboda wuri ne na jama'a mai yiwa sadda ya saki jiki yana jujjuyawa yana wasa da shi wani zai faɗo a guje ko kuma ba tare da sani ba sai ji mishi rauni ina fata an gane babul mururi fil masjidi babin da ke bayani akan ya halatta a wuce ta masallaci ma'ana ya halatta a ɗauki masallaci ya zama hanyar wucewa shine ga daga inda na bullo nan na fito daga cikin wancan ajin ina so in je wancan ajin ga kuma masallaci ya ratsa tsakani ya rage ko in kewaya ta yammacin masallacin ta baya kenan ko in kewayo ta gabas ta gaba kenan to sai naga tun daga kofa nan bari biyo ta kofa nan in wuce nan a hali ba sallah zan yi ba ko ya halatta imam al-bukhari kenan قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا أبو بردة ابن عبد الله قال سمعت أبا بردة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم abu burda ya ce ya ji baban shi abu musal ash'ari kenan Allah maɗaukakin sarki ya ƙara mishi yarda عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيكو يا كربو دغا النبي صلى الله عليه وآله وسلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يجي من مر في شيء من مساجدنا wanda zai wuce wani masallaci daga cikin masallacinmu mahallin shahid kenan man marra fi shay'in min masajidina wanda zai wuce wani masallaci wanda zai barin faɗi da hausa yadda za ku fi ganewa wanda zai wuce ta cikin wani masallaci ta cikin wani masallaci shine man marra fi shay'in wanda zai wuce ta cikin wani masallaci min masajidina daga cikin masallatanmu au aswaqina wanda duk zai wuce ta cikin wata kasuwa daga cikin kasuwanninmu ina fatan an gane binabilin da ainihin kibiya falya akhuz ala nisaliha to ya rike tsinin ainihin kibiyar la ya akir bi kafihi musliman dan kai ya caki wani musulmi da hannun shi ya zama ka sa hannunka ka caki wani musulmi saboda kana rike da kibiya zaka wuce ta kasuwa ne zaka wuce ta masallaci ne dalili ne wannan akan me akan halaccin wucewa ta cikin masallaci din kun je da malaman hadisi suke hujja jama'a ka dubi wannan hadisin shine wancan hadisin amma waccan riwayar da muka gama karantawa riwayar wace ce riwayar Jabir wannan kuma riwayar wa riwayar Abu Musa al-Ash'ari amma riwayoyin suna ɗauke da sako ɗaya sai dai wannan riwayar ta fi ɗauko bayanai masu ƙarin ilimi a ciki daga cikin ƙarin ilimin shine halaccin wucewa ta wannan kofa a shigo a fita ta waccan kofa ko kun fahimta sannan haka kasuwa wanda ya zo zai wuce ta cikin kasuwa ishara akan cewa duk wani wuri na taron jama'a to duk wani abu mai tsini da kasancewa zai iya jimma wani rauni to ka tashi sai ainihin ka riƙe wurin tsinin yadda ko da tsotsayi ya kai wani ya faɗo ko kuma ka bugi wani da shi ba za ka ainihin wato ji mishi rauni ba ina fatar an gane yanzu jama'a wannan ladabi ne ko ba ladabi ba ladabi ne to wannan shine addinin musulunci wanda ya ladabtar da mu da ire-iren waɗannan ladubba waɗanda babu su babu labarin su a cikin waɗansu addinai ko mun gane wannan da kyau Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu babu shi'ri fil masjidi babin da ke bayani akan yin waƙa ko waƙe a cikin masallaci ya halatta a yi waƙa a cikin masallaci ita waƙa ya zo cikin hadisi annabi ya ce matsayinsu ɗaya da magana muguwan magana an hana ta ko to muguwan waƙa ma an hana waƙa matsayinsu ɗaya da magana abin da aka hana a musulunci yanke shine kiɗa ko jita ko molo ko makamantan waɗannan amma waƙa ba a saurin cewa waƙa haramun ce sai da gwargwadon yadda waƙar take na fatar an gane قال حدثنا أبو اليماني الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع حسان بن ثابت الأنصاري يستشهد أبا هريرة الله أكبر abu huraira shine babban malamin fikihu daga cikin malaman hadisi na zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk wanda aka tuhumce shi da wani abu wanda rikici ya rikici sai ya ce ku je ku tambaya abu huraira ma'ana wani babban mawaki ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama sunan shi Hassan ibn Sabitin Hassan ibn Sabitin tun bai musulunta ba dama shi tsohon mawaki ne sai da ya shekara sittin a duniya yana waka sannan kuma ya zo ya musulunta sai da ya sake wata shekara sittin din shekara shi ɗari da ashirin a duniya to hassanu ibn sabitin ne ya zauna a masallaci yana waka a cikin wata riwaya ta wannan hadisi wadda za mu zo mu samu da ya zo ya zauna yana waka sai sayyidina umar ya zo wucewa sai ya tsaya sai ya daka mishi harara shine sai hassan ya ce oho dai na yi waƙa a cikin masallaci a lokacin wanda ya fi ka daraja ma yana zaune bai hana ni ba balle kai kana daga waje shi annabi yana ciki ma yana ji ina yi bai hana ba sai umar ya wuce ba shi wuri to a yau kuma wannan riwayar abin da take gaya mana hassanu ya nemi shaida ne wurin abu huraira cewa abu huraira ka zo ka yi shaida ta an shiduka ina gama ka da allah ne maka magiya dan girman Allah ya aba huraira hal sami'ta nabiyya sallallahu alaihi wa sallama yaqulu ya hassanu ajib an rasulillah tsakaninka da Allah abu huraira ka taɓa jin manzan Allah yana cewa ya kai hassan karama wa manzan Allah waƙa da aka yi aka ci mutuncin shi ka taɓa jin haka Allahumma ayyidhu bi ruhul qudus bi ruhil qudus shin ka ji manzan Allah har yana addu'a yana cewa ya Allah ka karfafi hassan da mala'ika jibril ya rinka gadin shi a sadda yake min waƙa ka ji wannan magana ya abu huraira dan Allah dan girman Allah shine an shi duka Allah ko an shi duka billahi ina gama ka da Allah don girman Allah magiya ce kala abu huraira sai abu huraira ya ce na'am lallai naji manzon Allah yana cewa ya hassanu karama wa manzon Allah har yi mushi addu'a akan haka na fata an gane babu laifi jama'a ba da ka ake fahimta addini ba ba da atifa ba ka zo ka ce waƙar za a yi a masallaci i ba ta kama ba ne waƙa nau'i ce daga cikin hanyoyin samun ilimi akwai ilimi na adab da yawa a cikin waƙa waɗanda zai fassara maka ɗabi'un mutanen da suka rera ainihin wannan waƙar jama'a mun gane wannan da kyau ko to hadisi ya aya ta tabbata cikin alqur'ani Allah yana cewa wa ma allamnahu shi'ra wa ma yanbaghi lahu mu ba waƙa muka koya mishi ba kuma waƙa ma bata dace da shi ba shin wannan aya dalili ce akan cewa waƙa haramun ce ga annabi sallallahu alaihi wasallama a'a ita ayar ta zo ne don ta mai da martani da aka ce waƙa ike yi qur'ani waƙa ne sai aka ce ai ba waƙa bane waƙa bata dace da annabi ba wannan abin da yake a ce waƙa ce ai bai dace a ce waƙa ba amma ba haka ba annabi sallallahu alaihi wasallama da kanshi yakan rera waƙa yakan ba da labarin waƙe da sahabban shi sukan yi mishi yana ba da labarin waƙe da kawun shi abu talibin yake yi mishi yana cewa wa abyadu yustasqal ghamamu bi wajhihi simalul yatama ismatul lil aramili tun a jahiliya tun ma ba a fara musulunci ba idan ta rikice ta rikice ta rikice ba ruwa in aka wuce aka tara mutanen gari aka kira dattawa masu tsarki ku zo ku tsaya ku ta karkare ku roki Allah sai a tasa Abu Talib a gaba in aka tasa shi a gaba shi kuma sai kira Annabi Muhammad tun fa ma Annabi bai zama Annabi ba sai tsai da shi a gaban shi sai ce ya Allah dan hasken fuskar yaron nan ka shayar da mu ruwa shine sai yake wa Annabi waka yana cewa wa abyadu ga kanan fari kar yustasqal ghamamu biwajhihi muna addu'a muna roƙon Allah ya shayar da mu ruwa saboda hasken fuskarka simalul yatama gatan marayu ne kai ismatul lil aramili duk wadda mijinta ya rasu ta yadda ta rasa yadda za ta sai ta taho wurinka ka bata abinci waɗannan siffofin manzan Allah kenan tun ba a fara musulunci ba duk wani maraya da ya samu matsala to manzan Allah yana da ainihin gata a wurin shi manzo Allah zai mai gata manzo Allah zai mishi alheri duk wata mace da mijinta ya rasu ta shiga halin kakanike da ƴaƴa da wane ne manzo Allah ne gatanta waɗannan siffofin shi ne waɗanda ya same su tun a jahiliya to yanzu kun ga wannan waka ce tun a jahiliya kawun shi yake mishi don haka malamai ba sa hujja da ita kar ka je kai hujja ka ce ai wannan ya nuna ya halatta kenan a ce dan hasken fuskan manzon Allah waƙar jahiliya ce amma abin da ake so a bada labari har a musulunci abdullahi dan umar ya ce manzan Allah yana ba su labarin wannan waƙar da ake mishi to a shahid shi ne manzan Allah ya rera waƙa a musulunci ko bai rera ba ya rera sannan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa abokinku da ke min waƙa ba ƙarya yake faɗi ba eh yana cewa menene abdullahi ibn rawaha mawaƙin manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallama yana rerawa annabi sallallahu alaihi wa sallama waka yana cewa wa fina rasulullahi yatlu kitabahu idan shaqqa ma'rufun min al-fajr sati'u arana al-huda ba'da al-ama fa qulubuna bihi muqinatun anna ma qala waqi'u yabitu yujafi janbahu an firashihi idza istasqalat bil mushrikeen al-madaji'u wannan waka ce manzon Allah yake ba da labarin sahabin shi ya nemi shi kuma yake faɗa wa sahabbai ya ce abin da yake faɗi a waka gaskiya ce cewa annabi yana yin sallah annabi yana yin kaza yana yin kaza yana faɗin alherai za mu zo mu karanta ta insha Allah a cikin kitabul istisqa da makamantansu sannan Aisha ta ce mun isa Madina ya zama mutanen Madina 'yan bariki ne sun saba da 'yan abubuwa na kyale-kyale da 'yan wake-wake sai muka tashi za mu kai wata yarinya da aka ɗaura wa aure gidan miji muka tashi za mu kai ta gidan miji sai annabi ya kira ni in ji aisha ya ce to kun ɗan tattali waka da za a ɗan je a yi ko kin san fa mutanen madina sai da waka aisha ta ce to ni kaga ban iya waka ba ai manzo Allah ya ce haba ke ko dan baiti biyu ma ki dan ce atainakum atainakum fahayyuna nuhayyikum walaula dhahbul ahmar ma halna biwadikum ma'ana irin yau mun cika yau mun cika yau mun cika gidan da liƙe liƙe dan wannan ma dan ba za ki dan iya ba kwaya biyu haka manzo Allah yayi saboda haka kaga waɗannan suna nuna me suna nuna halaccin yi da wannan ne malaman musulunci qatiba zaka ga suna ruwaito waƙoƙi a cikin littafan su na tafsiri hadisi da fiqhu da sauransu amma akwai ka'ida hatta waƙar da ta halatta sahabbai suka ce karka yawaita yinta karka yawaita yinta ya zama ka shagaltu da ita to wannan shine inda kuskure yake waƙe ga manzon Allah fa har duniya ta tashi in ka zama mawaƙin manzon Allah kai mutumin kirki ne amma ka kai ƙarya har duniya ta tashi ma'ana kai ne bala mai yafe kai ne alfazazi kai ne albusiri kai ne kaza kar dai kai ƙarya ka faɗi gaskiya don haka alburda wadda al-imam al-busiri ya yi waƙe ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama malamai ba su ce bid'a ba ce amma kalmomi ne ya rinka faɗi waɗanda suka zama suna karo da tauhidi suna karo da ainihin aƙida wa inna min judika duniya wa darratuha wa min ulumika ilmin lauhi wal qalami wa yana daga cikin kaɗan cikin alherinka duniya da lahira din taka ce to kaga wannan ya sharo ta duniya da lahira ta Allah ce sannan wa min ulumika kaɗan cikin saninka kaɗan cikin iliminka ilmin lauhi wal qalami duk abin da ke cikin lauhul mahfuz duk abin da nun wal qalami wa ma yasturuna yake rubutawa wannan kaɗan ne ma to me ya rage wa Allah to nan ne ya sharo ta amma ba haka ba daidai ne alburda za a iya saka ta ga ɗalibai musamman masu karatun adab saboda littafi ne wanda yake in fact zaka iya cewa ma littafi ne muaqqat in ba an samu gogaggen malami da ya kware game da harshen larabci ba ba kowa zai iya karantar da ita ba sannan ishiriniya ita ma haka mawaki ne mutumin andalus ba yadda na ji wani yana wa'azi yana cewa ai wani bai rabe ne rubuta ta sunan shi alfa a'a alfazazi fazaz sunan anguwarsu ce a andalus alfazazi shine sai na sai na cewa ai wani alfa ne ya rubuta da alfazazi al-andalusi al-gharnati da ya rubuta ta makaho ne kuma ikon Allah ma'ana ya shifta aka rubuta mishi ita ya je zauna a kan mimbarin manzon Allah a Madina ya karanta wa mutane ita kawai kurakuran da ke ciki na wasu kalmomi sannan sai shagaltuwa da aka yi da ita da kuma wasu mukamai da aka bata a ƙasar masar in za a kai gawa sai kaga ana tafiya ana karanta alburda ko ishiriniya to waɗannan duk su ne dai abubuwan da kawai suka saba wannan shine matsayin mu ahli sunna game da ishiriniya da alburda dan haka mun yadda ishiriniya da alburda waƙe ne na manzon Allah kuma ko yanzu zaka iya kafa kanka kai ne mawaƙin manzon Allah akwai wani matashi Bashir a Kano mawaƙin manzon Allah ne shi shi manzan Allah yake waka kawai in ka tabo manzan Allah ka kaɗi duk arnan nan na Najeriya in suka zagi manzan Allah sai yayi waka yayi fata-fata da su shine wata rana da na ji waka shi malam na sai fallil ya shadda sai gwamna zai sa irin ta na ce wannan yayi wa mai gidan mu waka shi zai sa wannan yayi wa manzan Allah waka in ka kara manzan Allah kai namu ne muna kaunan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam na'am to abubuwan wasu abubuwan ne sun shigo mutane dai Allah ya kiyaye to jama'a kun dai ji wannan don haka Hassan yana yin waka a cikin masallaci wato abin da ya faru shi Hassan Allah ya mai baiwar baki amma kuma matsoraci ne shi yasa in yazo yana waka sai yana yi cikin tsoro shine sai manzo Allah yake hadawa da wannan addu'a yana cewa Allahumma ayyidhu bi ruhil qudusi Allah ka karfafe shi ma'ana ka sa mishi mala'ika Jibril ya zama bodyguard din shi to yanzu in ya zama mala'ika Jibril na ne gadin ka yaya ai shikenan wato su larabawa jama'a suna da kaifin baki wajen waka balarabe zai fata-fata da kai da waka fata-fata zai yi da kai da waka akwai wani matashi yana nan PhD yake da shi akan lughal arabiya salafi yana gabatar da shiri akan waƙoƙi na jahiliya da na musulunci a tashar safa malam idan ya zauna malam in dai ka iya adab sai ka ji gaba ɗaya kamar an sa kusa an kafe ka baka son kai motsi in Allah ya taimake ka kana jin larabci ka iya adab in ka ji larabawa suna da irin na wannan nawadi za ka ji su tafi hanyar jidda a je a zauna kawai waka za a yi ka je ka zauna ka ji wani ya miƙe yana waka yana waka kalmomi na fasaha samu ga waɗannan irin zaratan sahabbai Hassan ibn Sabitin ya iya waka Abdullahi ibn Rawaha ya iya waka shine suke waƙe suna suna ainihin ramawa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ai daga cikin waɗannan waƙen ne wa Abu Sufyana a inda yake cewa عدمنا خيلنا إن لم تروها تثير النقع موعدها الكداء يبارين الأسنة مسعدات على أكتافها الأسل الذماء تظل جيادنا متمطرات تلطمهن بالخمر النساء فإما تعرض أن اعتمرنا وكان الفتح وانكشف الغطاء وإلا فاصبروا لجلاد يوم يعز الله فيه من يشاء وجبريل أمين الله فينا وروح القدس ليس له كفاء وقال الله قد أرسلت عبدا يقول الحق إن فعل بلاء شهدت به وقومي صدقوه فقلتم ما نحب وما نشاء da suka taɓo manzan Allah bai wuce baiti biyar suka yi ba sai da Hassan ya musu wajen baiti casa'in da wani abu ya fata-fata da su daga ciki sai da ya wani prediction ya wani hasashe ya ce idan har kuka ga ba mu zo mun yaƙe ku ba to ba mu ma da dawakan kenan wato tabbas ba muna da dawakai ko to za mu duro ya ce kuma in muka zo za ku ga ƙaddara Allah domin duk za ku gudu sai dai matan ku su zo suna dukan mu da ɗan kwali da gyale haka ku aka yi da sojojin mujahidai suka shiga ƙasar makka cikin garin makka duk maza sai suka gudu sai mace ta zo sai ta samu dan kwali sai ta shauɗa maka sai ta samu gyale sai ta buga maka sai aka kyale su maza su fito mana ya za a zo da dan kwali da yan mata suna abin nan shine yace haka za ta faru kuma hakan ta faru sai yace wa jibrilun aminullahi fina yace mu musulmi muna da mala'ika jibrilu aminin Allah ne kuma yana cikin mu wa ruhul qudusi laysa lahu kifa'u yace shi rai ne mai tsarki ko kuma bawa ne cikin bayan Allah tsayayyu ba ku da irin shuku a cikin ku mu kuma muna da mala'ika a cikin mu yace wa qala Allah qad arsaltu abdan Allah yace da ku na aiko bawa yaqulu al-haqqa gaskiya yake faɗa muku inna fa'al bala'u idan wannan jarabawa za ta amfane ku jarabawa ce a tayar da mutum daga cikin ku daga Allah ya faɗa kuka ce ƙarya ne sai Hassanu yace shahidtu bihi ni na shaida shi gaskiya ne wa qaumi mutanen madina dangina saddaquhu suka gaskata shi fa qultum ku ko mutanen maka sai kuka ce ma nuhibbu ba ma so wa ma nasha'u ba ma ma kaunar shi sai da ya fata fata da su bai rage musu komai ba ai yana gama wannan waka Aisha ta ce na yafe maka dan lokacin da aka yi hadisatul ifki ya dan yi gulma ya dan yi tsegumi nan gindin darbejiya nan ya dan tsuguna ya dan haka sai Aisha sai ta fushi da shi ran nan da yawa mai gidanta waka sai ta ce yau na yafe maka manzo Allah kuma ya ɗauko baiwa san baleliya sunanta sirina kanwa ko yar mariya ce ce na baka shine da ta haifi dan farko sai sa wa dan Abdulrahman shine cikin ƴaƴan an zauna ana hira aini babana kaza aini babana kaza yace ni ko babana waka yau manzon Allah aka bada uwata ina fata an gane to haka al'amarin su yake za ku zo za ku ji akwai waƙoƙi da yawa cikin sahihul bukhari dan kar a zo ku ce yaya ake waka cikin masallaci dan haka na zage yau na yi a wurin da ake maganar yawa shine babu shi'ri fil masjidi waka a cikin masallaci wakan nan ko da ta shata ce ko ta dan kwairo ce ko ta dan anata ce matukar ba abin da ya zama ya keta haddin shari'a bane sai aka ce amma ga ɗaliban ilimi da aka zauna ana karantar da su ko da waƙoƙi ne irin na jahiliya waɗanda ke ɗauke da batsa waɗannan an karantar da su ba komai domin ba an zo yin batsar ba ne ilimi ne aka zo karantar da su shine in ka zo kana karantar da mutane waƙoƙin tarafat ibn al-abd tarafat ibn al-abd dan giya ne imrul qaisi mazinaci ne dan daba ne duk wata barnar duniya imrul ma'ana da yanzu ne imrul qaisi terrorist ne ba dan mun gane duk wani yanayi da aka shiga sai ka ji imrul qaisi yana da waƙe da yake yi ina fata an gane wa yawman على ظهر الكفيب تعذرت علي وآلت حلفة لم تحل لي يتي أفاطمة مهلا بعض هذا التدلل فإن كنت قد أزمأت سرمي فأجملي فأجملي وإن تك قد ساءتك مني خلقة فسلي ثيابي من ثيابك تنسلي فمثلك حبلى قد طرقت ومرضئي فألهيتها أن ذي تمائم محلي إذا ما بكى من خلفها انصرفت له بشك وتحت عندنا لم يحول وشق عندنا لم يحول maganganun banza ne nan a cikin waɗannan wake-waken duk maganganun yan iska ne to imrul kaisu kenan wai budurwa yake da ita yar baffan shi ce yayi juyin duniya ya zina da ita taki kaji fitsararre shi ba zai aure ta ba da ya rasa yadda zai ashe yana fakwanta yana fakwanta ran nan sai ta tafi wanka da ita da ƙawayenta da ya je duk sun ciga kogi suna ta kurma sai je diya tattara zannuwansu da rigunansu sai nan naɗe sai hau saman bishiya sai ya zaman shi suna fitowa ruwa an gama kurmi wayyo Allah ina tufafin me ce a ba komai ga tufafin kuna kowace ta zo ta kawo kanta kowace ta kawo kanta ya zina da ita sannan ya jefa mata nata haka yake fasiki a gaban yan mata jahiliya kada Allah ya nuna mana jahiliya jama'a to ita Fatima din ita ce target din shi ita yake hari ita kuma da aka zo kanta sai ta ce sam sai dai ta koma gida tsirara shine yazo yana bada labari yace wa yawman ala zaharil kasibi ta'azzarat alayya yace wata ran ta bani wahala a tudun yashi wa alat halfatan ta rantsuwa da Allah lam tahalluli kuma ta ce babu kafara ya kada ya shiga ya fita sai kuma ya dawo yana lallashinta a Fatima mahalan ba'd hadha tadalluli yangan nan tayi yawa abubuwan nan kaza kaza kaza duk ya kaɗa yake sai kuma ya dawo ya ce ke ɗin banza famis liki hubula qaffaraktu wa murdi'in ya ce irinki wadda ta fi ki kyau mai ciki mai shayarwa ma mun gama da ita ba, ba wani magana ya ce yana zina da uwar ɗan yana shan nono ya ta miƙa mai nono sai ce wa shikkun inda na lam yuhawwil rabin jikin kuma yana wurin su imrul kaisi ba to kaga duk waɗannan su ne a nan zariyan kana karatun fiqihun zaure ko lugal arabiya sai kaji an ce karatun banza ne amma dan banza baya koyo mutanen kirki ne ɗaliban kirki zaka ga sun tafi ana koya musu shu'ara usitta kenan na fata an gane waɗannan su ne ma'alimus salaf waɗannan ilmomin da waɗannan collections na waƙoƙi su ne malaman salaf suke bi suke karantarwa saboda larabci ne wanda yake bai gurɓata da komai ba idan ka iya shi sai ka shekara goma baka duba dictionary ba saboda duk kalmar da ka gani kawai sai ka ji tayar ringin a kanka cewa ka san akwai wata baitin waka wanda ya iya ta kai ka abin nan ta Allah madaukakin sarki ya taimake mu kun san malaman salaf da in ka zo neman aure sai a ce ayoyi nawa ka haddace waƙoƙi nawa ka iya shine in ka iya literature kana da fasaha kenan saboda mata a da suna son ne a samu waye ya iya kaza yanzu ne kowane irin murɗaɗɗe ne yanzu da yana da kuɗi kawai shi kenan ba komai sai a karɓe shi Allah ya kyauta to jama'a kun ji don haka waka dai a cikin masallaci ta halatta babu laifi yawwa to shine sai malam yake cewa babu ashabil hirabi fil masjidi babin da ke magana akan masu masu mashi jam'in mashi shine masu alharba mashi guda ɗaya alhirabu masu to su zo masallaci domin wasan sallah ma'ana mu nan zage-zage muna da hawan daushe muna da hawan bariki muna da hawan wane ne sai tura ta yi tura sai a samu wasu zage-zage sun zo daga soba ko daga wucicciri sai su shiga cikin masallacin da ke kofar gidan sarkin zazzau su yi wasa da kibiyoyinsu da masunsu da takubbansu a ranar sallah kada wani ustazu imani da atifa ta ɗibe shi zai ce an yi bid'a a kyale su tun da ranar sallah ne قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة قالت لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما على باب حجرتي والحبشة يلعبون في المسجد ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسترني بردائي أنظر إلى لعبهم wannan hadisi daga ainihin urwatu dan zubair ya ce gwaggwan shi wato kanwar mahaifiyar shi ita ce as-sayyida aisha ta ce laqad ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama yawman wata rana na ga manzon Allah ala babi hujrati a dokin kofa ɗaki na to wace dokin kofar ɗakin ba kofar da ake fita ta cikin gida ba kofar da daga cikin ɗakin ta ake shigowa masallaci sai manzo Allah ya zo ya tsaya a wannan dokin kofa yana ya juya bayan shi cikin ɗakin fuskar shi kuma tana masallaci wal habashatu yal'abuna fil masjidi mutanen ƙasar habasha su ne ethiopia ko somalia ko eritrea domin habasha a wancan lokaci tana da faɗi duk ta mamaye waɗannan ƙasashen da na ambata to mutanen wannan yanki na habasha suka zo suna wasa fil masjidi a cikin masallaci wa rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama yasturuni manzon Allah kuma yana suturce ni biridaihi da mayafin shi anzuru ila la'abihinna ina kallon wasan nasu ma'ana manzon Allah yana sa mayafin shi yana babbakewa haka dan ka a hangi jikinta ko amma ta ɗauki haɓarta ta ɗora akan kafaɗar shi tana leƙowa ta haka tana kallo ya halatta jama'a زاد إبراهيم بن المنذر إبراهيم بن منذر يقال هذا تشيوا حدثنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أروة عن عائشة قالت عائشة تشي رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم السيدة عائشة تشي ناغ من زن الله صلى الله عليه وآله وسلم كو والحبشة يلعبون بحرابهم a halin mutanen habasha suna wasa da masunsu mahallin shahid kenan da ya ce ainihin al-ashabul hirab gashi ya zo a cikin wannan ainihin riwaya wadda aka samo ta daga ainihin ibrahim ibn al-munzir ina fata an gane to idan kun fahimci wannan da kyau jama'a abin da yake tabbatar mana shine ya halatta wasa na matasa ko yara a cikin masallaci wannan yana ɗauka hatta lokacin da ba ranar sallah ba in dai yara ne amma ire-iren waɗannan wasannin sallah aka ce an yi sassauci in ya kasance a ainihin wato ranar sallah ne don haka bari ka ji abin da malam yake cewa ya ce wa muhallab al-imam muhallab wani babban malami ne na fiqhu ya ce al-masjidu shi masallaci mawdi'un li amri jama'atil muslimina wuri ne na al'amuran jama'an musulmi gaba ɗaya. Kunga yanzu a masallaci, idan ba mu da wani wuri a yankin masallaci, cikin masallacin nan za mu iya mai da shi ya zama wurin da za mu yi training mutane game da computer system, game da me, game da kekunan ɗinki, game da saƙa. Maka zo za a yi sallah sai a kwashe su a kau da su gefe guda sai a yi sallah, maka idar a ci gaba. Ma'ana masallaci shine town hall. shine wurin da al'ummar gari ko anguwa za su iya taruwa su yi taro ko su yi wani abu wanda kowa zai zo ya shiga ba tare da ainihin wata ainihin matsala ba a ƙarƙashin haka sai yake cewa fama kana min al'amali yajma'u manfa'ata dini wa ahlihi jaza fihi duk wani aiki da za a yi a cikin masallaci in dai zai kai ga amfanar da addini da kuma mutanen addinin su ne musulmi ko to ya halatta ya halatta jama'a ina fata an gani sai malam ya ce wa fil hadisi jawazun nazri ila lahwil mubah duk wani wasa da ya halatta to kallon shi kuma ya halatta sai dai in shagaltarwa ta zo amma in dai har shi wasan ya halatta to kallon wasan ma ya halatta wa fihi husnu khuluqihi sallallahu alaihi wa alihi sallama ma ahlihi wa karami mu'asharatihi wannan hadisi dalili ne akan cewa manzon Allah sallallahu alaihi sallama yana kyautata zamantakewa yana kuma mutunta matan shi da sauran iyalan shi ina za mu fahimci haka da matan shi Aisha shine ya tsaya yana dube sai ta zo za ta wuce sai ga tana lekowa sai ce mata tashtahina tanzurina kina sha'awar ki kalla ne sai ta ce eh sai ta zo sai ta dora ainihin haɓata akan kafaɗa shi tana kallo ta ce ta kalla ta ƙoshi amma yakan ce mata har yanzu baki ƙoshi da kallon ba sai ta ce eh sai ta ce tare da cewa fa na ƙoshi amma ina son in ga matsayina ne a wurin shi ma'ana zai hankaɗe ni ya wartake ni ko ko zai haƙura sai har da ya bari ni da kaina na ceto na ƙoshi sannan sai ceto shiga gida wannan yana nuna yadda manzo Allah yake zaune da su ba zama za ka yi kamar mala'ikan ɗaukar rai da mara lafiya ba kawai ana jiran minti biyu ta cika ne a ɗauke shi ma'ana ya kamata rayuwa ce ta farin ciki da sanya alheri a cikin zukata ka rinka wasa da ita tana wasa da kai sannan kana gaya mata kalmomi masu daɗi tana gaya maka abubuwan da ainihin ya kamata kenan sannan sai malam ya ce wa fadlu aishata wannan hadisi dalili ne akan daraja as-sayyida aisha wa azimi mahallaha indahu da kuma girman daraja aisha a wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tabbas haka abin yake malam yace wa sayati baqiyatul kalami ala fawaidihi fi kitabil idain insha Allah yace akwai sauran magana akan wannan hadisi sai an je babin sallar idi karama da babba za a tattauna mas'aloli akan wannan ainihin hadisi kwarai da gaske Allah madaukakin sarki ya taimake mu babu zikril bai'i washira'i alal minbari fil masjidi babin da ke bayani akan bayani akan saye da sayarwa akan mimbarin masallaci rigidi gabji ashe yanzu ran da muka zo muka kafa kwamfuta a nan muka ce za mu koya muku electronic commerce saye da sayarwa ta hanyar fasahar zamani kar wani ya ce ya za a zo ana magana kasuwanci kuma a cikin masallaci kashi imam bukhari ya ce babu zikril bai'i bayani akan saye sayarwa ko wa shira'i da saye alal mimbari ya halatta malami ya hau kan mimbari wa mutane bayani akan kasuwanci haka ne jama'a masallaci ba ibada kadai ake yi ibada ta sallah ba za ku zo ku nuna mutane yadda za su kyautata rayuwarsu kuma jama'a mun fahimci wannan da kyau ku yayin da musulmi suka yi wa masallaci wannan kyakkyawar fahimta za ku ga sun huta da wasu matsaloli da yawa da suke fama da ba su da makaranta ba su da ɗakin taro ba su da wuri kaza sai su ta yi a masallaci ya isar musu قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن يحيى عن عمرة عن عائشة قالت عمرة الماجرة عائشة تتي ما لمرت عائشة تتي أتتها بريرة تسألها عن كتابتها وتبيواتي ميسونا بريرة sai aka rubuta mata kuɗi waɗanda in ta biya mamallakanta to za su ‘yanta ta su sake ta shikenan ta zama ‘ya sai ita wannan baiwa barira sai ta zo wurin asayida aisha tana roƙon aisha ta taimake ta ta biya mata ko kuma ta cika mata fakalat sai ta ce in shi iti a ataitu ahlaki wa yakunul wala'uli in kina so babu komai zan ɗibi kuɗin in bayar gaba ɗaya mutanen da suka mallake ki in biya su ni kuma sai in zama ni ce uwar gidanki ni ce mai gidanki tunda ni na biya ki wa qala ahluha sai masu ita suka ce in shi'iti a ataitiha ma baqiya inda kin so dai sai ki biya mata abin da ya rage kawai ki biya abin da ya rage amma mu muke da wala'i amma ita Aisha sai ta ce ita za ta biya kuɗin gaba ɗaya ita ta zama tana da wala din me ba za ku fahimci wannan ba saboda ba al'adar mu bace a nan kasar idan ka biya bawa in ka sai bawa to ya zama ɗa amma kuma kai a matsayin maulan shi kake ma'anan maula shine mai gida kamar yadda in mutum ya zo ce rani sai wane ya bashi ɗaki wane ya taimake shi da jali ai kaga duk girman duk darajar da ya samu a ƙasar Hausa yadda al'adar take har ƴaƴan shi za a ɗaura musu aure sai kaga gidan wannan mutumin za a je ko ya zama mai gidan shi kenan ko to haka idan ka yanta mutum to ka zama mai gidan shi kuma ba mai gida na cewa shi bawanka ban a'a ma'ana ka zama uban gidan shi yana da daraja kana da daraja a wurin shi to shine wannan mata ta zo ta ce ina da kuɗin da zan iya ba su ke ki cika mini sai ta ce a'a ni zan ɗauki kuɗin in ba su gaba ɗaya amma ni ce zan zama nake da ikon cewa ni ce uwar gida su kuma sai suka ce a da za ki cika mata kawai ya isar wa qala sufyanu marra wani lokaci sufyanu mai ruwaito wannan hadisi sufyanu dan uyaina kenan wani lokacin sai ce in shi iti a ataktiha wa yakunu alwala'u lana wani lokacin sai suka ce ai in kin so zaki iya yantar da ita amma fa mu ne zamu zama muna da wala'i mu ne muke da yancin zama iyayen gidanta falamma ja'a rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yazo zakartuhu zalika sai na faɗa mishi wannan magana faƙala sai manzon Allah ya ce ibta'iha ki je ki siye ta fa'atiqiha ko fa'atiqiha ki je ki siye ta ki yanta ta fa innal wala'u liman a'taqa domin shugabanci to yana ga wanda ya yanta bawa don haka ko da sun sharɗanta miki kaza kaza duk ki rabu da su je ki kawai ki je ki siya matukar kika siya to shikenan a shar'ance ke ce uwar gidanta sun maƙama rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama alal mimbari sai manzon Allah ya tafi ya hau mimbari sai ya tsaya wa qala sufyan marra wani lokacin sufyan ya ce fa sa'ida rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama alal mimbar manzon Allah sai ya hau mimbari a ina mimbari yake a cikin masallaci faƙala sai manzon Allah ya fara wa'azi game da wannan bayani na kasuwanci yana cewa ma balu aqwamin yashtarituna shurutan laysa fi kitabillahi me yasa mutane suke ta kafa wasu ƙa'idoji ne waɗanda ba su a cikin littafin Allah man ishtarata shartan laysa fi kitabillahi falaysa lahu wanda duk ya ƙulla wani sharadi wanda wannan sharadi ba shi a littafin Allah to ba za a cika mishi wannan sharaɗi ba ko wannan alkawari fa wa inishtarata mi'ata marra ko da sharaɗin ya kai ɗari ko da sharaɗi ya kai ɗari misali jama'a a musulunci idan ka sai ƙasa to ka siya tun daga nan har sama ka siya tun daga nan har ƙasa to a ce sai da ka sai fili za ka yi gini bayan da ka gama gaba ɗaya da aka zo ciniki sai mutumin ya ce maka idan ka siya kai hawa ɗaya to sama nawa ne zan zo in yi gida to wannan sharaɗin da ya yi shirme ya yi maka ko da an yarda an yarjejeniya daga baya ƙarya ne in ka ɗora za ka iya ci gaba saman ma din naka ne har ka tafi inda za ka tafi ƙasan ma taka ce to yanzu wannan sharaɗi ne wanda ba shi a littafin Allah to ko ya kai guda nawa kamar me ka auri mace sai ta ce to ba za ka yi mata kishiya ba sai ka ce ka yadda aka zauna aka rubuta ka sa hannu bayan wata uku wata hudu shikenan sai ka ga aure kana so sai ka ƙara ka ce kai fa kai alkawari sai ka ce a wannan alkawarin banza ne ai tunda bai dace da littafin Allah babu komai insha Allah ina fata gane yawwa ƙwarai da gaske babu wani a yarjejeniya a ba yaudara ba ce ko da ai saboda sharaɗi ne ya saba littafin Allah ba yaudara ba ce ba wani ba alkawari ba ne eh wa alaikun sa sharaɗi ne shine zan aure ka amma ba za ka yi min kishiya ba sai ka ce na yarda to sa hannu a nan sai ka sa dangwala nan kawo kawo hoton ka sai ka sa duka ba shi kenan ba ko sai ka je ka eh din da qur'ani bai daba sunna ba ta daba ba wannan sharadin ina fata an gane kenan duk wanda zai kulla sharadi ya kulla abin da yake daidai in ba haka ba in kai in aka je kotun musulunci baka da wani haƙƙi akai qala aliyun aliyu malamin imam al-bukhari yace qala yahya malamin shi Yahaya wa Abdul Wahabi an Yahaya an Amra duk suka ce ainihin wato Aliyu ya ce kala Yahaya Yahaya ya ce da shi da Abdul Wahab suka ce ainihin an Yahaya an Amra ina fata an gane wa kala Ja'far ibn Aunin an Yahaya qala sami'tu amra qala sami'tu aisha rawahu malikun an yahya an amra anna barira wa lam yadhkur sa'id al-minbara ma'ana ana kawo wasu riwayoyi ne da ziyadat na ainihin wannan hadisi da kuma inda aka samu wasu na ƙasa a ciki abin da Bukhari yake nufi da wannan babin dai gashi nan ya kawo mana hadisin wanda yake magana akan ambatan ciniki a cikin masallaci akan mimbari ko daidai ne eh daidai ne me aka hana a cikin masallaci shine ƙulla ciniki yin ciniki amma cinikin an riga an yoshi sai rikici ya barke a cikin rikicin sai aka same ka kai liman ko malami a masallaci kana zaune za ka iya warware musu matsalar har a kai ga yin wata yarjejeniya ta cikon kuɗi ko kuma makamantan haka domin asalin cinikin dama an riga an ƙulla shi haka kuma wa'azi ko karantarwa game da sharuɗa da dokokin ciniki a musulunci ya halatta ina fata an gane ya halatta ka zo ka yi bayanansu a cikin masallaci wa alaikum na'am na'am na'am a'a ba kulla ciniki bane sanarwa ce wannan a ce jama'a ga bulugul maraminan an zo da shi ana sanar da ku naira ɗari biyu a waje ba kulla cinikin bane sanarwa ce ya halatta shine zikirul bai'i wa shira'i din ina fata an gane amma kaga waɗannan abubuwa ne waɗanda sun shafi ɗaliban ilimi ne za a yi amfani da masallaci ne ya zama hanyar sanarwa amma za ka zo ka ce jama'a muna da shaddoji mun zo da su waje saboda ba su da alaka da ɗaliban ilimi kai tsaye wannan ku abu ne da ya shafe su haka na'am al-imam al-bukhari ya ce babu taqadi wal mulazamati fil masjidi tabbit imam al-bukhari kenan babin da ke bayani akan bin bashi ko karɓar bashi da kuma tsare wanda ake bin bashi a cikin masallaci shine ya je ya ci bashinka a shago ko a kasuwa ya kauce ka je gida ya ƙi fitowa duk ka rasa yadda za ka yi ku haɗu amma sai ka samu labari yana zuwa masallaci sallah asuba ko sai ka taho kai ma kai sallah asuba din a wurin ana idar da sallah sai ka rike kwalashi a ce bari mu fita waje mana ka ce a'a annan za ka biya ni shine almulazama din ka tirke shi taqadi neman bin bashi neman biyan bashi wal mulazama da kuma tirkewa ka ce sam ba za ka sake shi ba kuma ba za a fita a masallacin ba sai ya biya ka kuɗin ka anan ya halatta ko bai halatta ba ya halatta ya hakuri tukuna qala haddathana abdullah ibn muhammadin qala haddathana usman ibn umara qala akhbarana yunus عن الزهري عن عبد الله بن كعب بن مالك عن كعب أنه تقاضى ابن أبي حضرد دينا كان له عليه في المسجد فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو في بيته فخرج إليهما حتى كشف سجف حجرته فنادى يا كعب قال لبيك يا رسول الله قال ضع من دينك هذا وأومأ إليه أي الشطر قال لقد فعلت يا رسول الله قال ثم قم faqdihi kun ji hadisin al-imamu zuhuri yace ya karɓo wannan hadisi daga abdullahi dan ka'ab dan malik an ka'abin daga ka'ab ka'ab shine ɗaya daga cikin manya-manyan sahabban nan da suka yi kuskure ba su je yakin tabuka ba aka ce a daina magana da shi kwanaki arba'in ko hamsin ko makamantan haka to yau sai aka waye gari shi wannan ka'ab din yana bin wani mutum bashi sunan mutumin ibnu abi hadradin shine ce annahu taqaba ibn abi hadradin dainan ya nemi ibnu abi hadradin ya biya shi wani bashi kana lahu alaihi wanda yake bin shi a ina ya neme shi da ya biya shi bashin fil masjidi a cikin masallaci bai bari an fita ba fartafa'at aswatuhuma har muryoyinsu suka ɗaukaku yana ka sake ni mana yana wallahi ba zan sake ka ba to bari mu fita masallaci yana san ba zan yadda ba haka suna jayayya hatta sami aha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam har sai da manzon Allah ya jiyo hayaniyarsu wa huwa fi baitihi yana cikin gidan shi dama abin da mutane za su yi kuka kenan a ce to hayaniya fa ga hayaniya har manzon Allah ya yana cikin gidan shi inda gidan shi yana cikin masallacin fa kharaja ilaihima sai manzon Allah ya fito gare su hatta kashafa sijfa hujratihi har sai da ya yaye labulan kofar ɗakin shi asalin sijif yana ɗaukar labule mai guda ɗaya yana kuma ɗaukar labule irin wannan na zamani wanda za ga guda ɗaya ne amma an tsaga tsakiyar shi to sai da manzo Allah ya fito ya ɗaga labulan kofar ɗakin shi fanada ya ka'ab sai ya kiraye ka'ab ya ce kai ka'ab qala labbaika ya rasulullahi ka'ab ya ce na'am ya manzon Allah ina amsa kiranka qala sai ya ce ba min dainika haza yanke haka daga cikin bashinka wa'au ma'a ilaihi sai ya nuni zuwa gare shi ayi shafar rabi ma'ana bashin naka sai haka ma'ana ka yanke mishi rabi kana bin shi naira dubu ashirin ne to ya baka dubu goma kala bari ku ji sahabbai da suka yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce laqad fa'altu ya rasulullahi na yadda na yanke rabi ya biya rabi din tunda manzon Allah ya hukunta hukunci yayi kala sai manzon Allah ya ce kum kai kuma tashi ma'ana an ci kwalash yana zaune to tashi fak bihi biya shi ma'ana duk inda zaka je ka samo rabi kai kuma ka je ka samo rabi ai kai ma an yi maka shufa'a an cece ka kai ma to yanzu ya halatta kenan ko bai halatta ba ya halatta inna ma kawai zaka duba haƙƙinka ne a babin maslaha amma abin da ake nufi ya je ya ci bashin ka ka daina ganin shi ya canza sim card ya koma daga glo ya koma mtn na fata an ga ka kada ka raya ka rasa yadda zaka yi amma yana zuwa masallaci abin da yasa mas'alar bashi jama'a malaman fiqhu suka ce in bashi yayi bashi har ya zama mutum yana tsoron cin mutunci ya iya zama a gida ya ki zuwa sallar juma'a to na son ku haɗa hukunce-hukuncen biyu suka ce ya iya zama ya ƙi zuwa sallar juma'a sannan da kuma cewa shi kuma wancan ya iya bin shi masallaci ya ci kwalashi kaga fatoyin sun haɗu kenan yanzu sun halatta mai bin bashi zai iya tuhuwa masallaci ko to in kasancewa duk ka kauce amma za ku haɗa a masallaci fa su kuma malaman kai kuma sai suka dawo suka ce to kai kuma in ka tsoraci wannan cin mutuncin sai kai zaman ka kai azhar a gida Allah ya kiyaye to jama'a kun deji Allah madaukakin sarki ya taimake mu to malam ya tattauna mas'aloli masu ɗimbin yawa ainihin a cikin wannan inda ya ce wa fil hadisi jawazu raf'i sauti fil masjidi a cikin hadisin nan akwai halaccin ɗaga murya a cikin masallaci wa huwa isharatun ila annahu la yajtami'u ko alwadiyya wa ta'jil wannan nuni ne zuwa ga me shi na koma ba wa huwa kadhalika malam yatafahash ya halatta daga sauti a masallaci ce amma abin bai yi muni ba kun fahimci wannan da kyau jama'a in abin bai yi muni ba idan abin ya yi muni fa to kuma bai halatta ba akwai hadisi da suke karanta suna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alhadisu fil masjidi ya akulul khataya kama ta akulun narul hataba yin hira a masallaci na cinye ayyukan alheri kamar yadda wuta take cinye busasshen ice malamai sun tabbatar da cewa wannan hadisin bai tabbata ba ana iya zama a masallaci a yi hira hiran nan koda ta duniya ce matukar ba wani abu ne da ya haramta ba saboda ya zo cikin hadisi sahabbai in suka yi sallah asuba suna zama manzan Allah na zaune yana daga gaba yana zikirorin shi su kuma sai su dawo daga gefe guda suna hira har irin hira ta jahiliya ana jiwa wani a jahiliya ka tuna sanda muka kama beran masar din nan ka tuna yadda aka kaza har suna kyalkyala dariya aka ce wani lokacin har manzan Allah yana biye musu yana musu dariya ya halatta je ku zauna a masallaci ku yi hira ku ku tattauna ku tattauna babu laifi to nan ana magana in abu ya kai ga kayaniya fa to aka ce babu laifi in dai bata munana ba sai malam yake cewa wa qad afrada lahu musannifu baban ya'ti qariban imam al-bukhari da yake shi ba abin da yake kyalewa fa zai kulla babi nan gaba kaɗan wanda ke zuwa akan ina hukuncin a hayaniya da ɗaga murya a masallaci ba abin da ake ce maka wai asali sunna ne kai je kai ba amma ana cewa in hali ya kai aka yi haka fa ba za a ce kun yi wani laifi ko aiki ya ɓaci ba sai dai a ce abu ne a babin halacci wal manqulu an malikin man'uhu fil masjid mutlaqan wa anhu tafriqa bayna raf'i sauti bil ilmi wal khairi wa ma la budda minhu fayajuzu wa bayna raf'ihi bil laghti wa nahwihi fala kun ji fatawoyi guda biyu daga imam malik a wata fatawar aka ce imam malik ya ce in dai daga murya ce a masallaci kowace iri ko tafsiri ake ko kira'a ake ko karatun sallah ko menene ya ce in aka zo masallaci a sassauta murya a wata maganar kuma sai aka ce imamu mali ya raba abin biyu ya ce idan karantarwa ce ko wa'azi ko wasu abubuwa na alheri in an ɗaga murya babu laifi in ku ya zama wani abu ne na shirmefa to bai halatta ba qala al-muhallab al-imam al-muhallab babban malami ne yace لو كان رفع الصوت في المسجد لا يجوز لما تركهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولبين لهما ذلك da a ce ɗaga murya a masallaci bai halatta ba waɗannan mutanen da suka zo su ne ai da annabi bai basu sun yi ba kuma da da suka yi ɗin da ya bayyana musu cewa haka ba kyau to ibnu hajar da yake babban lauya ne ya iya ya shiga ya fita sai ya ce qultu ولمن منع أن يقول لعله تقدم نهيه عن ذلك فاكتفى به sai ce to ai wanda bai yadda ai zance a masallaci ba in kai mai hujja da cewa ai tunda annabi bai hana su ba kuma bai musu faɗa ba daga baya dalili ne akan ya halatta ko zai ce to malaman da suka hana su kuma in suka so za su iya cewa me za su iya cewa ta yiwu annabi ya hana su ne tintini don haka suka zo ba su ji hanin ba suka saba wa hanin to kai kuma in ka so kai ma da sai ka ce me sai ka ce to da da suka saba hannun inda gaske ne ya hana su ai da yayi musu fada akan cewa ba na hana ku ba واقتصر على التوصل بالطريق بالطريق المؤدية إلى ترك ذلك بالصلح المقتضي لترك المخاصمة الموجبة لرفع الصوت sai suka ce to a ƙarƙashin haka sai ya zama in ma annabi sallallahu alaihi wasallama yana ganin abin ba daidai bane amma bai musu magana ba to ya takaitu ne game da kashe asalin fitinar da ta jawo daga sautin kawai a sulhunta su kawai bashi kake bin shi eh zai biya ka rabi kai kuma tashi ka je ka kawo rabi kaga an kashe daga muryar ma gaba daya wa fihi al-i'timadu ala al-ishara idza fahimta kaji malaman fiqh suka ce nuni yana zama magana amma idan kai da ake wa nunin ka fahimta don haka za a iya hukunta shi a matsayin magana in ka ce wani azumi kake yi sai ya ɗaga kanshi sama da ƙasa me kenan eh sai ya kaɗa dama da hagu me kenan a'a don haka in har mutum na fahimta da ishara kuma kai mishi magana misali yana sallah sai ka zo ka ce wani zan ɗauki waya ka in buga sai haka a sallah ya daga kanshi sama ƙasa sai ka ɗauki waya ya sa katin shi dubu ɗaya da ɗari biyar duk sai ka cinye da ka yi dadda sallah ya ka cinye min kati kai ka ce kai ka ce in ɗauka ba shi da damar ya ce yaushe na ce sai ka ce a ba na ce maka baka girgiza kai kai haka shine ishara tana zama magana ko a alƙalanci shine suka ce da mata za ta ce wa mijinta ka sake ni ne sai ya haka shikenan sai ta yi zamanta bayan ya yi tafiya har ta gama idda sai ta kwashe ina ta ina ta sai ta tafi sai ta je ta aure da ya dawo ya dawo da cefane da sauransu sai zo ya samu ɗaki ba kowa ba komai ina wance aka ce a wance ai ta gama idda har ta ya aure a ina sai aka je aka nemo ta sai aka ta wurin alkali da ita da sabon miji da tsohon miji ce nan na same ka a zaune kana hutawa na ce ka sake ni ne kai haka ka yi ko ba kai ba sai ce na yi amma da wasa nake sai a ce a ta yi ka ce eh ka sake ta don haka ke tafi da ke da sabon mijinki ku ci amarcin ku ina so in tabbatar maka wannan matsala ce wadda malamai in ba haka ba yaya za a yi bebe da kurma da sauransu a yi magana ta ciniki da su kuma ta kullu a shar'ance shine da nuni ne ina fata an gane shine malam yake cewa washafa'atu ila sahibil haq sannan kuma ya halatta a nemi agaji ko alfarma a wurin wanda yake da haƙƙi wane ne yake bin wane bashi in ka zo sai ka ce wane da Allah kai mana alfarma zai biya ka in ƙarshen wata ya zo to ana neman alfarma a wurin wanda yake da haƙƙi wa isharatul hakimi bi sulhi wa qabuli shafa'a sannan kuma abin da ake so shugaba sarki dagaci hakimi ko alkali shine ya rinka yin sulhu ba me ba ba kisan aure ba ba ya ce a ji a ɗaurewa na ba ba ya ce a a sai nemi yaya zai ya sulhunta su sai yake cewa wa qabuli shafa'a kai kuma idan mai mulki ko alkali ya ce to kai bawan Allah abin da muke so wannan mutum yayi ba daidai ba kaga mun yi mishi fada to kai kuma da Allah ka yafe haƙƙinka ko ka yafe rabi to kai kuma ana so ka karɓi wannan daidai ne sai ka ce ni ma na yafe ko kun fahimci wannan da kyau jama'a sai ce wa jawazu irkha'i sitri alal babi kun ji wata mas'ala annabi ya hana a sanya labule a jikin bango jama'a to amma a jikin kofa fa sai malam ya ce ya halatta ina ma gane haka an ce annabi sai da ya buɗe labulan kofa ashe akwai labule a kofa annabi saboda akwai hadisai sahihai cikin sunan abi dauda waɗanda aka ce annabi ya hana a sanya labule a jikin bango to a jikin bango kaka ce har da kofa a da kofa da windo ya halatta a sa ina ma gane haka shine da annabi zai leƙo sai da ya yaya labule dalili ne akan ya halatta a sa labule a ɗaki ga hadisin Aisha kuma cikin Bukhari da Muslim ya dawo daga yakin Tabuka sai ta samu labule duk sai ta sassa mai hotuna da makamantansu da ya shigo gida tana tarbar shi tana murna sai kau da ita gefe guda sai dai tsinka labulen ya yayya gashi ya zubar sai mata fada akan hoton ba akan labulen ba don haka labule ya halatta kada ka ce saboda zuhudu sai dai a bar kofa hangangan ko kuma a kawo mayan faɗi a sa a ka bar mutane su sa labule ya halatta ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya taimake mu a nan za mu saurara insha Allah ta'ala sai an zo karatu na gaba za a ci gaba na'am na'am za a iya barin yara mu mai zai wato masu wayo a cikin sahun farko jama'a yaran da ba a barin su a cikin sahun farko ko a cikin sahu su ne yaran da in an hada sahu da su daga baya za su zuke su tafi wurin harkar su ta wasa ko makamantan haka amma korai yara da ake daga sahun farko ko kuma ka zo ka samu kai ka zo a makare yaro ya samu sahun farko ka jawo shi kai ka shige ciki shi kuma ka wartake shi wannan kuskure ne ba daidai bane Allah ya taimake mu wa alaikum salam نعم نعم نعم نعم نعم to kun ji jama'a mutum ne ya sai gida ko mutum biyu suka sai gida ɗaya sama ɗaya ƙasa sai ƙasa ta rushe to yanzu yaya na sama zai yi malamai sun kawo maganganu guda biyu ne afwan maganar farko suka ce dukkanin ginin da aka san cewa ba zaunanne ba ne me suke nufi kenan yanzu duk ginin da ya zama ba irin dakin ba ne to ba zai halatta a sai na sama ba saboda shi na ƙasan ba tabbatacce ba ne amma in na ƙasa tabbatacce ne fa kamar yanzu zaka je ka samu gidaje da ake saiwa estate da abuja kaduna da sauransu sai ka je ka sai gida hawa na biyar naka ne hawa na hudu na wani ne hawa na uku to saboda gini ne tabbatacce na ɗaya kenan na biyu a irin wannan halin suka ce tun da ya halatta idan kai ka sai sama sai na ƙasa ya shawara zai rusa nashi don yana son ya canza mai salo aka ce ba za ka hana shi ba amma da sharaɗin ya rushe gaba ɗaya in ya gama ya mayan maka da naka kun ji magana farko magana ta biyu ita ce idan ya faru na ƙasa ko na ƙasa ya rushe ba shi mai gidan ne ya rusa shi ba na ƙasan ya rushe kai sai ka tada pilas sai ka tada naka sai zama naka yana zaune akan kafafuwa ne da kai mishi tunda sama ce taka ƙasa kuma mai shi duk sanda ya zo sai ya haɗa abin shi malamai suna tattauna wannan altafai na zamani na uqud dangane da ciniki ire-iren na zamani da suka yi faruwa Allah madaukakin sarki ya taimake mu saboda yadda lokaci ya kure insha Allahu ta'ala muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk gobe